إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله إن من تمام نعمة الله على خلقه أن نصب للحق منارات وبينات من الدلائل والآيات يهتدي إليها من وفقه رب الأرض والسماوات فإن من عن عمن نظر إلى الكون وتفكر وأدام النظر في كتاب الله وتدبر وتدلع من نور سنة المصطفى وتذكر علم أن الله خلق الناس على الفطرة السوية ودلهم على الحق بالآيات الكونية وأرسل إليهم الرسل بالحجج القوية وسهل لعباده السعداء فهم الحق عباد الله إن إخلاص التوحيد لله وإقامة الدين لرب البرية وصية أوصى أوصى الله بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وصية أوصى الله بها جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فقد وصى بذلك نوحا وإبراهيم وعيسى وموسى الكليم ومحمدا خاتم النبيين والمرسلين فقال عز من قائل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه وقد تدافرت الآيات القرآنية على ترسيخ هذا المعنى إعادة وتأكيدا وتكرارا فما من رسول بعث في أمة إلا وقد بدأ دعوته بهذا العصر العظيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال أيضا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كما طولب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستفهم الأنبياء ليلة الإسراء واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أيها المسلمون لقد دلت نصوص الوحيين على عظم أمر التوحيد وكونه أساس الأعمال وقوامها والحد الفاصل عباد الله والحد الفاصل بين النجاة والسعادة وأعبابها وإن وجد التوحيد فإن وجدت وجد التوحيد قبلت الأعمال واستحسنت وإن عدم التوحيد رفضت الأعمال وتبددت من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أيها الناس إن أول نداء للناس أجمعين في كتاب الله المبين هو قول رب العالمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وإن أول نهي لهم هو قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ففي قوله تعالى اعبدوا ربكم أمر بالتوحيد وفي قوله فلا تجعلوا لله أندادا نهي عن الشرك وقد تكرر هذا الأسلوب في الذكر الحكيم ومن ذلك قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وذكر الفاكهاني في أخبار مكة بسنده عن الشعبي قال لما جاءت الأنصار في موعد العقبة أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أمه العباس رضي الله عنه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار تكلموا وأوجزوا فإن علينا عيونا فقال أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه يا, مح يا رسول الله اشترط لربك واشترط لنفسك واشترط لأصحابك فقال عليه الصلاة والسلام اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا الحديث وهكذا اهتم نصوص الوحيين بهذين الأصلين توفيقا بين الأمرين وجمعا بين الشرطين وهذا هو معنى لا إله إلا الله فكونوا عباد الله من أهلها الذين حققوا شروطها فأثبتوا ما أثبتت ونفوا ما نفت ووحدوا الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته بلا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل فالتوحيد عباد الله مبدأ الأمر ومنتهاه وانتظام خلق الله في هذه المعمورة وفي السماوات المرفوعة قائم على توحيد الله قال عز من قال, قال عز في أولاه قال جل وعز في أولاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش أما يصفون عباد الله اتقوا الله وحققوا توحيده واجتنبوا الرجس من الشرك والكبائر والموبقات واستغفروا من الذنوب بالتوبة وعمل الصالحات وأحسنوا إلى عباد الله وأصلحوا ذات بينكم وتذكروا دائما أنه من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا عباد الله نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الدائي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا يوم مساء البركة Allah madaukakin sarki daga cikin ni'imar da ya yi bayinsa musulmi shine Allah madaukakin sarki ya sanya gaskiya ta kasance wata aba ce mabayyaniya tana da alamominta tana da hujjojinta masu ƙarfi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara mana da ni'ima ya aiko da annabawa da manzanni ya aiko da littattafai dan bayani akan shari'a da yin tankiya akan bata da shirka don haka sai Allah kuma ya ƙara mana da ni'imar kasancewar ya sanya sauƙin fahimtar gaskiya a cikin zukatan bayinsa muminai babu shakka wannan abin mu gode wa Allah ne abin mu yi ma Allah wato babbar godiya da ainihin wato ni'ima ne ‘yan uwa masu albarka daga cikin ababe mafiya muhimmanci a rayuwar bawa shine ya tsarkake tauhidinsa saboda al'amarin tauhidi al'amari ne mai girma za mu ga cewa Allah ya aiko da saƙo na musamman zuwa ga annabawansa musamman manya-manyan annabawa da dukkanin sauran annabawa ya ja kunnansu ya umarce su da su da mabiyansu a kansu tsaye da tauhidi haka Allah ya yi wannan wasiya ga annabawa manya cikin ulul azmi minar rusuli faɗin Allah shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan a cikin suratul shura Allah ya ce hakika mun shar'anta muku irin addinin da muka ce annabi Nuhu ya bi da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran manyan annabawa su Ibrahima da Musa da Isa cewa ku tsaida addini tsayayye kada ku lalata addinin Allah wannan duka bayani ne akan tauhidi shi sa Allah ya ce kabura alal mushrikina ma tad'uhum ilai abinda kake kiran mushrikai cewa a dayanta Allah ya musu girma sun kasabi suna cewa a ja'alal alihata ilahan wahida ya za a yi a ce alloli su kuma ƙwaya ɗaya kawai wannan abu ne mai nauyi a wajensu kabura alal mushrikina mata da ohun ilai haka za mu ga ayoyin alƙur'ani sun nunnunku da yawa akan ƙoƙarin tabbatar da wannan ƙa'ida ta tauhidi da kuma bayani akan girmansa da nuni zuwa ga cewa babu wani annabi da Allah ya aiko sai da ya zama cewa abu na farko da ya fara wa'azi da shi shine cewa abu Allah a yi tauhidi a bar shirka a bar haɗa Allah da wani kamar da Allah yake faɗa a cikin sautin nahali yake cewa walaƙad ba asna fi kulle ummatin rasula hakika mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma an ibudullaha manzon yana ce ma bayin Allah da ke cikin wannan al'umma ya ku bayi ku bauta wa Allah ubangijinku wajtanibu tagut kuma ku guje wa dukkanin ababen bauta kuma bayan Allah hakanan Allah ya sake cewa a cikin sautul anbiya wama arsalna min qablika min rasulin hakika babu wani manzo da muka aiko gabaninka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama face sai mu masa wahayi cewa ya sani kuma ya sanar da bayin Allah dake cikin al'ummarsa annahu la ilaha illa ana Allah ya ce babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi Allah fa'budun ku bautawa Allah yawa masu albarka haka kuma aka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi sallama wato wani bayani a daren da ya isra'i kamar yadda Allah ya ambata a cikin sautu zukhuruf cewa an sauka an tayar da dukkanin annabawa da manzanni manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya musulmancin sallah a baitul maqdis kafin ya fara mi'rajinsa sannan sai Allah ya bashi umarni cewa ga sunan ka tambaye su was'al min man arsalna min qablika min rusulina ga manzanni nan da muka aiko gabaninka ka tambaye su aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu shin an taba sanya wani abun bauta kuma bayan Allah a ce a bauta masa wato wannan tambaya ne na taqrir ba ana nufin ya tambaya din da a aikace ba a'a ga sunan ya tabbatar su ma irin addinin su kenan haka dukkanin annabawa addinin su shine wato dayanta Allah da tauhidi da kuma kore dukkanin nau'o'in shirka da haka za mu ga nassoshin alkur'ani da sunna sun zo da yawa akan bambanta tsakanin shirka da yin Allah wadarai da ita da yin tsana da bayyana azabar da ke tare da wanda yake yin ta da kuma bambanta tauhidi da abin da ke cikin shi na falala da tsira da tsira da gamawa lafiya da kuma a gefe ɗaya ta kishiyoyinsu wato taɓewa da shiga cikin azabar Allah ƙur'ani da sunna ba su gushe ba suna bayani a kansu Allah ka tsere mu daga taɓewa sannan kuma ƙur'ani da sunna sun yi bayanin cewa din da aka samu tauhidi to anan za a karɓi ayyuka kuma a yi wato alasan barka da su din da aka rasa tauhidi to kowane aiki abin watsi ne kuma zai lalace da haka Allah yake cewa duk wanda ya aikata alkhairi namiji ne ko mace sai Allah ya ce alhalin yana mumini to wannan zamu masa zamu bashi rayuwa mai daɗi a nan duniya sannan ranar alkiyama kuma zamu saka masa da fiye da abin da ya aikata wanda ita ce ƙa'ida ta rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya babu wanda zai samu tsira sai wanda ya tauhidi ya imani wanda diras tauhidi da imani to wannan ya shiga uku ya lalace Allah ka tsare mu ƴan uwa masu albarka alqur'ani yayi wannan bayani ya kirayi mutane ga baki ɗaya. kira na farko in ka karanta alqur'ani daga suratul fatiha inda zaka fara cin karo da wani umarni shine a cikin aya ta 21 ta suratul baqara fadin Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bautawa Allah ubangijinku allazi khalaqakum wanda shi ne ya halicce ku duk wanda ba shi ba bai halicce ku ba da haka bai cancanci bautar ku ba wallazina min qablikum Allah shi halicce na gabaninku Allah ya ce la'allakum tattaqun daga wannan aya kuma a ƙarshen aya da ke biye da ita sai aka yi hani da cewa fala taj'alu lillahi andada kar ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamu Allah nan da ya halice ku ya saukan muku da ruwa ya saukan muku da ainihin wato ni'imarsa ya ba ku lafiya ya ba ku hankali ya tarbiyyar ku to shi kada ya cancanta ku bauta masa kar ku sanya mishi ababan kishiyanta alhalin kuna sana cewa haka ba daidai bane wannan fadin Allah ubudu rabbakum shine umariyar tauhidi faɗin Allah fala taj'alul lahi andadan shine hani daga shirka kuma haka zaka ta ganin ayoyi burjik fiye da kashi ɗaya bisa ukun alkur'ani suna magana akan wannan ka'ida abautawa Allah shi kadai kada ai mai shirka kada ai wa Allah shirka abautawa Allah shi kadai al-Imam al-Fakihani a cikin littafin shi mai suna Akhbaru Makka yana cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo magana da isnadi wanda yake sahihi ne duk da dai isnadi ne mursali zuwa ga Amir ibn Shurahil al-Sha'bi rahmatullahi alayhi wannan tabi yake cewa lokacin da mutanen Madina suka taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su yi mishi bai'a da aka sani da suna bai'atul aqaba al-kubra wato bayan sun anshi musulunci sun je sun kai garuruwan su cikin anguwannin su da dangin su a Madina kowa ya musulunta mafi yawa sai suka dawo zuwa na musamman saboda a zo a yi magana a hukumance cewa su wakilan mutanen madina ne za su anshi musuluncin nan kuma za su ba manzala su islama dukkanin kariyar da yake bukata kuma suna gayyatar shi ya bar maka ya dawo garinsu manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo a asirce cikin duhun dare saboda tsoron zaluncin qurayshawa mushrikai a wannan lokaci abbas baffansa shi ya rako shi ya bashi kariya suka haɗa waɗannan wakilai mutum goma sha biyu cikin mutanen madina wanda ake ci musu ashabul aqaba da aka zo aka zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutanen madina ku yi magana kuma ku takaita magana ku ba na so mitin din nan yayi tsayi saboda akwai ƴan leƙen asiri waɗanda suke bin mu suna bin sawun mu su ga me muke sai wakilin mutanen garin madina ya nike wanda shine babban sahabi as'ad ibnu zurara radiyallahu anhu ya ce ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mun baka dama cewa ka faɗi sharaɗin da kake so a gina wannan yarjejeniya a kai sharaɗin da ya shafi Allah Ubangijinka da sharaɗin da ya shafi kai kanka da sharaɗin da ya shafi mutanenka mutanen makka da za su bi ka su yi ƙaura manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama nan sai yake ce musu sharaɗi ɗaya ne ya shafi Allah Ubangijina to shine abin da muke so mu ji anan yace an ta'buduhu wala tushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku yi shirka da Allah wannan shine sharadin da kadai Allah ya bayar wanda in kun yi za ku tsira a ƙarshe suke cewa to mun cika waɗannan sharadan mu kuma menene return din mu annabi ya ce lakumul janna ku kuma abinda za a ba ku cika sharadin shine aljanna daka duk wanda yake neman aljanna sharadinta shine an yi abudallaha wala yushrika bihi shay'a menene abin da zai samu zai samu aljanna insha Allah Allah ka samu dace haka zamu ga nassoshin alqur'ani da sunna sun ba da muhimmanci wajen bambance waɗannan abubuwa wajen rarrabe tsakanin shirka da tsakanin ainihin tauhidi a matsayinsa na kishiyoyin juna a matsayinsa na ababe da ba sa zama wuri guda don haka za mu ga cewa wato bawa ba zai tsira ba sai ya tabbatar da wannan tauhidi kuma ya kore shirka domin wannan shine ma'anar la ilaha illallah ɗan uwa masu albarka mu yi ƙoƙari mu tabbatar da tauhidinmu lafiyayye ne mu tabbatar da abinda la ilaha illallah ta tabbatar sannan mu kore duk abinda ta kore mu ɗayauta Allah a cikin kasancewarsa mahalicci da kasancewarsa abun bauta da kuma kasancewarsa sarki mahalicci wanda ke da sunaye kyawawa da siffofi wanda suka sha bamban da siffofin bayinsa ba tare da mun karkatar da ma'anarsu ko mun kwatanta su da na bayi ko mun ce ga irinsu ko mun karyata ba ‘yan uwa masu albarka musan da cewa shi tauhidin Allah shi ne mafarin komai kuma shi ne makwarar komai wannan duniya da muke ciki da sammai da suka yi mata rumfa wallahi ba su tsaya lafiya lau ba sai da aka yi tauhidi da haka Allah yake cewa lauka na fihi ma alihatun illallah inda a ce akwai wani ubangiji abin bauta a cikin sammai da ƙasa wanda ba Allah ba Allah ya ce lafasa da ta da sama da ƙasa sun rugurguje fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi Allah ya tsarkaka daga abinda masu shirka suke faɗi. ‘Yan uwa masu albarka, mu ji tsoron Allah mu tabbatar da tauhidi, mu ji tsoron Allah mu guje ma dattin zinubai da shirka, mu guje wa manyan zinubai, da zinubai waɗanda suke dirmusa masu yinsu cikin wuta, mu nemi gafara Allah daga zinubanmu ta hanyar tuba da janye jiki daga zinuban nan da kuma aikata kyawawan ayyuka wanda za su maye gurbin zinuban nan. sannan da kyautata ma bayin Allah ‘yan uwanmu da kuma gyara rigingimu da ke tsakankaninmu kuma ko da yaushe mu dinga tuna cewa wanda fa duk yayin shirka to wannan ya bata bata manisanciya wanda duk ya sake yayin shirka ya bata bata manisanciya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الثبات في التوحيد اللهم إنا نسألك الثبات على التوحيد حتى نلقاك وأنت راض عنا وأن تجعل آخر كلامنا في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا إله إلا الله